من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha takwas ga watan Ramadan. Hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya yi daidai da bakwai ya yi daidai da ya yi daidai da bakwai wannan da ya girgiza wutar nan ya ɗan ƙara matsa ya yi daidai da bakwai ya yi daidai da bakwai ga ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida iya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha takwas a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ina kyauta zaton insha Allah ta'ala shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara wanda za mu liƙe wannan tafsiri na bana sai kuma shekara mai zauwa idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu in muna da rabon shekarar maganta in kuma ba mu da rabo to muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da yi muna kyakkyawan ƙarshe ayyukan da muka gabatar ‘yan kaɗan na alkhairi muna roƙon shekar ba muna laihikanmu kuma da kurakuranmu ya yahe mana sannan sai kuma buƙaci addu'a wurin ‘yan uwa gaba ɗaya cewa lokacin da suka tuna da mu ya kamata masu rinka tunawa da mu suna yi mana addu'a ba su mance da mu ba sai lokaci zuwa lokaci ko ba haka ba abin babu garanti mutuwar nan iba take kowane lokaci mutum don ya yi fatan ya yi kyakkyawan ƙarshe kai dai yanzu ko ba a gaya ma ba ai ka san mutuwar ta kusa to shekara nawa ka ba ka yi shekaru da dama baka san kuma nawa ka ibo ba ko ba haka ba zai iya yi wa talatin ka ibo talatin da biyar arba'in hamsin sattin zai iya yi wa ma ishirin da biyar ka ibo ko ba haka ba zai iya yi wa ma sha ne ka ibo ba su ma kai ishirin ba kai kuma watakila kana lissahin cewa da saura ashe baka san mutuwa tana kusa da kai ba Allah muna roƙonka ka raba mu da bazata na mutuwa Allah ka ba mu ikon kimtsa abin da za mu kimtsawa kafin mutuwar ta zo ta tarda mu wanda wannan muna ci gaba da bayani cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu baki ɗaya kan abin da yake so kuma ya yarda da shi sannan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa muna wannan ayyuka da muka gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna wanda suke kuma na laifika ne da kurakuran mai yahe mana jiya mun yi da bayanin aya ta 25 a cikin wannan sura mai tarin albarka wanda tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita labarin ashabul kahfi sai shiga ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada ya kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka sake ce ma wani gobe za ka aikata kaza ko za ka yi mishi kaza illa an ya sha Allah ba tare da ka ce in sha Allahu ba sai Allah ya ce wa zukun rabbaka iza nasit ka tuna ubangijinka lokacin ka ambaci ubangijinka lokacin da kai ne da kamanta kenan in ka tuna kai magana baka ce in sha Allahu ba lokacin da ka tuna sai ka ce insha Allah ya ce wa kula a sa'an ya hadiya ne rabbi le afiraba min haza rashada ya ce ka ce ubangiji na sai ya shiryar da ni akan abin da yake shine shirya kenan akan abin da yake shine daidai watakila sakamakon wata magana in kayi ta a naka na ɗan adam kake tunanin daidai amma Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin ɗan adam ya san wannan abun ba daidai ba ne ba sai Allah ya ci gaba da kawo kusan bayani na ƙarshe kan wannan matasa sai Allah yake cewa walan bi sufi ka hafihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a wannan matasa adadin shekarun da suka yi a cikin wannan kogon Allah yake cewa sun zamna tsawon shekara ɗari uku da tara sai Allah ya ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulillahu a'lamu bima labis aikace Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi kowa sanin adadin da shi adadin shekarun da wannan matasan suka yi a cikin kogo saboda haka shine ya dace da ya gai adadin shekarun da suka yi ba wani ba ai lahu ghaibus samawati wal ard ai Allah subhanahu ta'ala shine kadai yake banta da cikakken sanin abin da ke da kai tsakanin sammai da kasai abshir bihi wa asmi kuma babu wanda yi kowa gani babu wanda yi Allah ganin duk wani abu da yake faruwa a cikin sammai da kasai baki daya kuma babu wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ji na duk abin da yake faruwa a cikin sammai da ƙasai sai ce malahun min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi ahada ai malahun min dunihi su wannan matasa ashabul kahfi ba su da wani wanda ya jibinci lamarin su lokacin da suka shiga wannan kogon min dunihi koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wala yushriku fi hukmihi ahada babu wanda ya tarayya ko babu wanda yake tarayya dangance da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kaddarawa ko kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake hukuntawa ko kuma da mu da wannan matasan baki daya da musulmai da wanda ba musulmai ba ai ba su da wani majibincin lamari koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah bai da abokin tarayya shi shi kadai ne wahdahu la sharika lahu to jiya mun tsaya wannan aya mun kawo wasu maganganu daga cikin maganganun masana malumai magada annabawa wanda suka fahimci menene Allah subhanahu wa ta'ala yake gai menene Allah yake bayani a wannan bangaren wanda mun tashi cewa babu wani wanda ya isa tarayya ko kuma babu wani wanda ya isa wani abu saɓanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara, sannan kuma babu wani wanda ya isa ya ce abu kaza halaka ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kuma babu wanda ya isa ce abu kaza haram ne bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan abin halaka ne. Muna fahimta ko? To sai za mu ci gaba kan wannan aya ta 26 zuwa 27 sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watul ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aika karanta ka bi umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi muka nami na karatun abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi muka wahayi shi ne alƙur'ani. Sai Allah yake ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ka sani, lamu bandila li kalimatihi babu wanda ya isa ya canza kalmomi ko hukunce-hukunce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samkar a cikin alkur'ani walanta ji da min dunihi multahada sannan kuma haƙin ka saba ko ka ƙibin wannan umarnin kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba za ka taɓa samun wani wanda zai shibinci lamarinka ba ba za ka taɓa samun wani mafaka da za ka ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala ba kan cewa tunda ka ƙi bin umarnin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ka wanda kahin mu shiga cikin bayani a nan malumai suna cewa yana daga cikin irin wurare da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani na atamna a tamna tsakuwa don aya ta yi tsoro ko jimalan bahaushe suka ce kusan ɗaya yake da faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yake ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle Allah yayi muka wahayi kuma yayi wahayi ga annabawa wanda suka gabace ka la in asharakta lalle da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka yi shirka Allah yace la yahbatanna amaluka Allah zai lalatar da ayyukanka wala takunanna min al-khasirina sannan kuma zaka zamo daga cikin asararru za ka zamo daga cikin marar rabo Allah ka ka samu daga cikinsu wanda malumai suka ce a nan kaga annan Muhammad sallam ai bai shirka tun da Allah ya zaɓe shi ya turo shi amma ana cewa da a ce shi ma zai yi muna fahimta ko kenan yanzu tun da Allah ya ce ma annan Muhammad sallam in zai yi ba zai bar shi ba to kenan akwai wanda in yi shirka Allah zai bar shi kenan babu to shine nan wurin kamar yadda malumai suke bayanin cewa kamar yadda kuma wasu ayoyi suke bayani lallai mushrikai sun shayi ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tai na wasu abubuwa sabanin wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake mishi suna cewa ya canza irin salon wannan wa'azin nashi muna fahimta sai mu ma mu kasance tare da kai in ka sauye salo na wannan wa'azin da kake yi to mu ma za mu zama tare da kai amma irin wannan wa'azin da kake yi ko kuma in wahayin ne a sauya salon wannan wahayin menene suke so a sauya daga ciki shine a bar kahur da allolinsu a bar ce musu su ma kahurai ne saboda su riƙi wani abun bauta koma bayan Allah subhanahu wata'ala shine sai Allah subhanahu wata'ala yake ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta ka bi umarnin da Allah subhanahu ta'ala yi ma kamar yadda wani wuri zaka ji Allah Allah da kai shi yana ce ma sallam ka gaya musu kai mi kake bi sai ce in attabi illa ma yuha ilai ni da kaina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban bin komi ba san raina ba nike bi sai abin da Allah ya muna wahayi muna fahimta ko kage yana nuna addini babu san rai a ciki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa shi annan Muhammad sallan mutum ne wanda allazi la yantiqu anil hawa bai magana da san rai Allah ya ce in huwa illa wahyin yuha da kaji manzo Allah sallallahu alaihi yayi magana to tabbas wannan magana wahayi ne daga wurin Allah kenan abinda Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya musu ba fa daga kai bane sako ne daga wurin Allah in sun bi su bi in ba za su ba kuma ya rige nasu kamar yadda aya gaba wadda ba mu sani ba lokaci zai isa mu shirye ta ko ba za mu shirye ta ba wadda Allah yake ce ma annan Muhammad sallam wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya kai manzo Allah sallam kai hakuri ka haƙurƙurtar da kan da kanka wurin zama tare da wa'anda suke ambatan Allah subhanahu wata'ala dare da rana wurin zama wanda suke addini don neman yarda Allah shi ne wancan manya-manyan mushirkan suna ce ma'annan Muhammad Salam ta ya za a yi mu musulunta a matsayinmu na masu kuɗi shugabanni na gari a ce kuma muna zama tare da wa'annan sahaban naka wanda wa'ansunsu talakawa ne wani kayan shi bai wuce kaya ɗaya ko biyu ba suka ce kai mu haba ko miki hana ba ma mu zo mu zauna wurin ka sai in muna kallon wannan talakawan kusa da kai ko ka kore su ko kuma ka raba mana majalisi ya sa wannan wannan ga majalisin talakawa ga majalisin masu kuɗi muna fahimta ko Allah ya ce mishi a'a ka yi haƙuri ka zamna da kanka tare da wa'anda suke bauta Allah dare da rana kuma suna yi ne don neman yarda Allah to kaga suna ta yi ma'annan Muhammad sallam ta yi na abubuwa da dama sakamakon mi sakamakon wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yi mishi to shine sai Allah yake ce mishi to kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka hakurkurtar da kanka ka zamna ka bi umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka shine babban malami Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi sai yake cewa qauluhu ta'ala wa tul ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ai ya kai annan Muhammad sallam ka bi ko ka karanta umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi muka ko shine wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan muka sai yake cewa huwa min tamami qissati ashabul kahfi yace wannan yana daga cikin cikan ƙarshen isa a sahabul kafi sai Allah yake ce ma'annan Muhammad sallam ai ittabi alqur'ana ya kai manzo Allah sallam ka bi wannan alqur'ani to kun ga manzan Allah da kanshi wai Allah ce mushe yake ba alkur'ani to ina ga wani wanda ba shi ba mun kuma yanzu duk mun rike wasu hukunce hukunce wanda suke mi koma bayan alkur'ani sai yake cewa fala mubaddila li kalimatin lahi ai babu wanda ya isa ya canza wannan alkur'anin ko kuma babu wanda ya isa ya canza wannan hukunce hukunce da Allah subhanahu wata'ala yayi yake cewa wala khulfal fi ma akhbara bihi min qissati ashabul kahfi sannan kuma ba wani ba wani labari da Allah subhanahu wataala ya baka wanda yake ba haka ba na daga cikin labarin ashabul kahfi kenan Allah yana nuna cewa wannan labarin ashabul kahfi da yayin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi ne wanda yake daga wurin shi muna fahimta ko kenan ba wai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane bai kirkiro labarin daga wurin shi a wannan kissa ta ashabul kafi wahayi ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka to shine yace wannan aya abinda take isarwa kenan gawa ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ma ibnu jarir sai irin wannan magana ya didda nan ma imam al-qurtubi ya kawo magana da shi ibnu jarir at-tabari yayi babban malami ibn kafir da yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce ma annan muhammad sallam watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ya kai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bi ko ka karanta abinda Allah subhanahu wataala yake yi ma wahayi yake cewa ai يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة كتابه العزيز أي الله سبحانه وتعالى ينا أمرتا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرنت ون للتاهي بوايي ون للتاهي مي جرمة ون للتاهي مي درجة da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuma wa iblaghihi da kuma isar da shi kamar yadda Allah yake ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik balligh ma unzila ilayka ya kai manzo Allah sallallahu ka isar da sakon da Allah subhanahu wataala yayi yayi muka wahayi sai ce ilan nati zuwa ga mutane kenan ibn kasir yace wannan aya Allah yana ce ma annan Muhammad sallallahu ya karanta wahayin da Allah subhanahu wataala ya mishi sannan ya isar da wannan sakon zuwa ga mu zuwa ga al'umma kamar da Allah ya aiko shi sai ce la mubaddila li kalmatihi sai ce ai la mughayyira laha ai ba wanda ya canza wannan kalmomin na alqur'ani wala muharrifin wala muawwilin haka ko wani da zai wuce gona da ido ko da zai tawasta wanda suke za su za su canza alqur'ani babu wani wanda ya isa ya haka sai ya ci gaba da cewa da da zamu zamu shi cikon aya walansa shida min dunihi muntahada shine bayanin malumai dangance da kalma wanda ya shahina mi na wanda yake muntahada ai Allah subhanahu wataala ya datar da mu kamar yadda muka ce haka shi ma kakan na masu tafsiri bayanin da yake na yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana umartar annan Muhammad sallam ai ittabi ya Muhammad ma unzila ilayka min kitabi rabbika hada ya kai manzo Allah sallam ka bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkan maka na wannan alqur'ani kenan kakkabu wani abu ba shi ba sai ke cewa la tasrikanna tilawatuhu ya kai manzo Allah kada ka kuskura ka bar karanta wannan alqur'ani wattabi ma fihi min amrillahi wa nahi dan haka ka bi umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi ma a cikin wannan alqur'ani sannan ka hanu da abin da Allah subhanahu wata'ala yayi mi ya hana ka na daga cikin wannan alqur'ani muna fahimta ko to kusan duka shine maganganun da malumai suka yi kan cewa umarni ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya karanta wannan alkur'ani kuma ya yi aiki da shi wanda hatta malumai suka ce wannan kalmar na watlu'in yana ɗaukan ma'ana na ka karanta kuma yana ɗaukan ma'ana na mi na ka yi aiki kamar da babban malami imam al-bagawi sai yake cewa ai da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam uhiya ilayka ya kai manzo Allah ka karanta ko kam sai ce watul ai iqra ya muhammad ya kai manzar sallam ka karanta ma uhiya ilaika min kitabi rabbik ai ka karanta wahayin da ubangijinka yayi ma na alqur'ani yace ya'ani alqur'an ana nihin manzo Allah ya karanta alqur'ani wattabi ma fihi sannan kuma yabi abin da ke da kai cikin alqur'ani kenan ka ya zama na karatu ne annabi yake bai ba abin da ke da kai cikin alqur'ani ba muna fahimta ko sai yake cewa ai la mughayyira ay la mubaddila li kalmati sai yake cewa qala al kalbi ay la mughayyira lil qur'an ai ba wanda yasa ya canza al qur'ani wa qila la mughayyira lima awada bi kalmatihi ahlul ma'asi sannan ba wani wanda yasa ya canza kamar da shine zamu zamu yi bayani hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda yake kauni al qadari da kuma hukunci wanda yake ash-shar'i wanda jiya mun dan taɓa bayanin wasu daga cikin su sai Allah yake ma'annan Muhammad sallam walan tajid sai ce ai hai in baka bi wannan alqur'ani ba anta kai manzo sallam ba za ka samu ba min dunihi ai koma bayan Allah sai ce in lam tattabi alqur'ana hai in bai ba alqur'ani ba to yana niha annan Muhammad sallam ba zai samu wani abu da zai bashi mafaka ba ba zai samu wani abu da zai kare shi ba ko da zai labe shi daga mi daga wannan sakamako da zai haduwa da shi na wanda ya saba ma alkur'ani mai girma to ina ji mun ce yau za mu liki a kan mai ta kawo irin wannan maganganun amma lokacin namu ya tafi ko shine babban malami malamin wannan kana alamatu usaimin sai yake cewa ai wannan magana da Allah subhanahu wata'ala yake ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace mishi watul ma uhiya ilayka yake cewa itlu yace yashmilu tilawati tilawatul lafziyya wa tilawatul amaliyya yana nihin tilawa ya karanta alqur'ani kenan lafziyya na baki da kuma tilawa wanda yake mi na aiki yace amma tilawatul lafziyya fa zahira shi kuma wannan tilawa wanda yake na a karanta ai abu ne wanda yake gahili kama a ce mai ka karanta suratul fatiha ko ka karanta wani wani abu na alkur'ani sai ce amma tilawatul hukumiyya al'ilmiyya shine yake cewa ai an ta'amal bil qur'an amma tilawa na aiki an ko na hukunci shine na mi na mutun yayi aiki da alkur'ani idza alimta bihi ha idza amalta idza idza idza amalta bihi ha in kai aiki da alkur'ani to kamar ka karanta shi ne muna fahimta ko kenan ba girin girin ba ta yi mai sai kawo misalin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yatluna kitaballah ai kun ga misali wanda suke karanta alqur'ani yace yatluna kitaballah shine wanda suke karanta alqur'ani kuma suna aiki da shi sai yace yatluna kitaballahi wa aqamus salah kuma suka tsayar da sallah muna fahimta kenan kaga wai tilawa kadai bata wadatar ba sai an tsayar da mi sai an tsayar da sallah wanda anan malumai sai suka kawo bayanin kaga lallai haduwa alqur'ani da sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koko dan ay alqur'ani ya ce ayi sallah amma an yi bayani ya za a yi sallah waye bayanin ta shine annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun gani wannan aya abinda Allah subhanahu wataala yake muna umarni da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya shine aba alqur'ani sannan kuma a tsaya ga alqur'ani babu wanda sai canza wannan alqur'ani canzawa wanda take ta kauniya ko kuma kadariya shine ba wanda sai canza wani abu da Allah ya ce ya kasance ko kuma babu wani wanda sai canza wata kaddara ta Allah subhanahu wataala yace kuma wala shar'iyya haka babu wani wanda ya isa ya canza wani hukunci na Allah subhanahu wataala to wannan kusan jiya mun dan taba su sama sama idan ku ga ita ayar baki daya abinda take nuna mana shine musulmi su karanta alqur'ani musulmi su yi aiki da alqur'ani nan ne kadai tsira yake haƙƙin musulmi suka karanta alƙur'ani ba su aiki da alƙur'ani ba to babu tsira muna fahimta ko sannan yana nuna cewa ita tsiran nan wurin Allah ne kare ake sabunta gaya mana ina ne zaka zuwa ka laɓe ma Allah in ka ki saba mishi in ka saba mishi a kana da wani wuri da zaka laɓewa babu to shi yasa kakka yarda a matsayinka na musulmi ya zama na baka iya karatun alkur'ani ba kakka yarda a matsayinka na musulmi ya zama na baka koyi da alkur'ani to in manzo Allah su salama ranka ta kaf Allah zai ce mishi ya ba alkur'ani kai ya kuskura ya saba ma alkur'ani to ina ga mu wanda hadisin Aisha ta ce da annan Muhammad sallam zai boye wani abu alkur'ani da ya boye kisa Zaid ko ba haka nan ba amma kaga tunda wahayi ne na Allah Allah ya ce ka bayyana shi dole manzo Allah ya hito ya bayyana tunda umarni ne na Allah ai mun sha bayanin kisa Zaid ko ba haka nan ba ta ce to da a ce manzo Allah zai ɓoye wani abu to tabbas da wannan wahayin amma tunda manzo Allah bai ɓoye shi ba ba wani abu da zai ɓoyewa shi yasa Allah yake ce mishi to ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ya kai manzo Allah ka isar ya isar da mi wahayin da Allah subhanahu wataala ya isar mishi ha kamar da Allah subhanahu wataala halawi ke ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam umami eh ayanan ta cikin suratul nahl walaƙad subhanallah ayan nan ta cikin sautin na hal'aya ta arba'in da hudu in ba namanta ba a ba yi sautin na ba ita ba walaƙad an zalna ilaikar zikirar litubayyana linnashi ma nuzula ilayhim ko wannan aya ko ai ina jiye da ake yawan karanta ta a cikin karatuttukanmu ƙware da gaske Allah ke ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya saukan mishi da azzikir shine alkur'ani don ya bayyana ma al'umma wannan alkur'ani shine manzo Allah ya tashi ma al'umma bayani hukunce-hukunce da suka shahi alkur'ani sannan musulmi ya zamana masdar insu na harko shine alkur'ani shine duk wani abu da ya ci karo da alkur'ani to ya zamana musulmi sun nisanci wannan abun ba nasu bane sannan duk wani abu da ya nisanci sunna na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zamana musulmi sun nisanci wannan sun yi hannun riga da shi shine wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kan cewa ya tsaya kai wani wuri ma ha Allah subhanahu wataala ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi kai da kanka manzon Allah da zaka canza daga wahayin da Allah ya yi ma Allah yake cewa da mun kama ka kamar yadda mu kuma yanzu da dama daga cikin mu ai suna yi suna mi suna dauka abubuwan da suka so ka zo ka ga wannan fasara da Allah yake cewa la mubadila li kalimatihi kazo kaga wani irin fasara malumai suka yi ta yi kalshin wannan aya shine wani dalibi yake ce ma Allah matul usamin to ai gashi nan sai mutun ya canza wani wasali ko ya canza wani abu ko ce a'a wannan ai dama ana yi ba shi ba asali ake magana ce sannan ko fassara in mutun yayi sabanin abinda alqur'ani ya nuha ai ya saba mishi ne kai mu yanzu duk ba wannan ba ma bayanin da ya kamata a dawa ai bayanin da ya kamata a yi ma musulmi shi koya alkur'ani ko ba haka ba sannan su samu gamsuwa a cikin ransu cewa abinda qur'anin ne yazo da shi ne kadai daidai dan yau mun waye gari kamar yadda muka karanta jiya wasu daga cikin musulmai wai suna kallon ya kamata a ce an dawo daga wasu abubuwa na addini tunda yanzu muna wani zamani ne ya kamata a shigo da wasu abubuwa wasu hukunce-hukunce da aka yi canda ya kamata yanzu ba lokacinsu ba ne ba musulmi ne suke wannan tunanin musulmi yanzu da dama ba san daraja alkur'ani ba ba su san kima shi ba daga kagan musulmin yanzu suna son su nuna ma sun sa alkur'ani to shine lokacin da suka shiga matsala masu wayo daga cikinsu ko kuma jahilai daga cikinsu kamar yadda na taɓa bada wani misali yau ma bari in ƙara bada shi shine in ka ɗauko daga cikin irin garuruwa wanda suke cewa wanda suke da al'ada na sa ƙur'ani ko kuma shan ƙur'ani mun gane ko za ka gani ha sun shi kallon girma alkur'ani saman ka wanda ya saukar da alkur'anin ba san kun fahimta ba don yau akwai wanda in ka ce mishi abu ya faru za a sa alkur'ani duk inda hankalin shi yake sai ya tashi amma yanzu da zaka ce mai ga wani abu can ana yi shirka ne ko sabala ne zaka ga hankalin shi bai damu ba me yasa saboda yana kallon shi alkur'anin kamar yahi wanda ya saukar da shi don sai kun fahimta ba to mutum ne zai abu ai ta ce mishi dan Allah kun gane in kayan mutane ne ka dauka ai ta dan Allah ka kiya ko amma yanzu daga kaji an ce za a sa qur'ani wai sai ka ce bari ka je ka maido ko to yanzu da Allah wannan me yake tsoro ciki Allah ko kuma qur'anin a qur'ani yake tsoro to wannan wannan fa zai iya zama mushriki Allah ya saukar da alkur'ani da an yi tsoron shi ne an ka zo nan kulkusan mai aqidatul atfal me yace limaza anzalallahu alqur'an ce anzalallahu alqur'an limaza linu'mina bihi ko wa naqra'ahu wa na'mal bihi Allah ya saukar da alkur'ani ne dan mi dan mi imani da shi sannan mu karanta shi sannan mu yi aiki da shi ban san kun fahimta ba ya halitta mutum ya rantsuwa da alkur'ani ko ya rantsuwa da wasu surori na alkur'ani amma dai irin yadda ake abubuwan nan za ka samun su ma gaba ɗaya babu shi a shirya magabata a zo a ce wai a daho alkur'ani ko a zo a ce a sha alkur'ani duka babu shi a shirya magabata wasu abubuwa ne wanda suka shigo a cikin addini ta baya-baya wanda kuma ya kai wasu daga cikin musulmai suna jin shakkan wannan abubuwan suna jin tsoronsu saman kan yadda suke yin tsoron wanda ya saukar da alkur'ani saboda mi jahilci wallahi na gani ne wanda da aka ce za a sa alkur'ani irin yadda ya gigice hankalin shi ya tashi wai yanzu fa duk bayan an yi ta Allah annabi fa na malam bahaushe an yi ta yi an yi ta yi amma ko da aka ce za a sa alkur'ani da inda hankalin shi ya tashi saboda me yana kallon shi alkur'anin da kan shi ne ya isa ya wani abu wanda in ka zo da dama masu sa alkur'anin nan tsubba ne suke ba alkur'anin da Allah ya saukar bane suke sa kwarai da gaske wata rana wani abu ya haru wani gida muna zaune wani ya zo da wata riga shi ko guga babu wai muna nan zaune har ya shiga ba a yi minti talatin ba ya sauke alkur'ani jawa to ko kai ne dai malamin makare ai abin yayi yawa koko ba haka ba bayan ya ida sannan ya shinhuda wani kyalle wuri ya zo za a sa ƙur'ani ne gidan ne aka shiga aka yi sata to mu dai har muka bar wurin ba mu samu labarin kayan sun dawo ba ai ba dawa ba za shi ai ka saki hanyar da ma kayan ne za su dawowa in ma ka ga ayi wannan abin kayanka sun dawo ko wallahi jarrabawa ne naka ƙara bacewa daga saman kan hanya shi alkurani so ake kawai kai imani da shi ka yarda littafi ne sabkake daga wurin Allah sai ya za a yi wai ka ce kai imani da alkurani ana ce ma ga wani hukunci na alkurani ka kibin wannan hukuncin ko kuma ka ce baka yarda da shi ba kuma ka ce kai imani da wannan alkurani sannan ana karanta shi musulmi su koyi karata alkur'ani kun ji Allah yake cewa wanda suke karanta karanta wanda suke karanta abinda Allah subhanahu wataala ya sabkan musu sannan suke tsayar da sallah annan Muhammad sallallahu alaihi Allah da kanshi ya mai umarni ya karanta kuma masu imani Allah ya musu umarni su karanta watan Ramadan da ake ta watan Ramadan yana da falala yana da kaza yana daga cikin falalan na watan Ramadan shi ne Allah ya saukar da alkur'ani shi a ciki ko ba haka nan ba ne ba kalla wannan lailatul qadar yanzu da za a shiga nema bayanin da Allah subhanahu wata'ala yayi na falalarta sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle shi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi shi alkur'ani a cikin daren lailatul qadr wama adraka ma to miyatan lailatul qadr khairun min alf shahr ko to wai menene yasa khairun min alf shahr Allah ya saukar da alqur'ani a cikin ta to kai baka yi alqur'anin ba kun san irin yadda muke tahiya yanzu malumai za su yi za su yi za a nemi malumai a rasa cikin al'umma kware da gaske ai suna ta karamci ne ana ta ana kai ne kake kallon suna yawa kalli yadda al'umma suke yawa mana ko ba haka nan bane ba yadda al'umma suke yawa za ka gane cewa lallai malumai suna da karamci a cikin al'umma ka zo makarantu ka gani za ka ga kokowa ce ake ta yi a rasa malaman da za su tsayawa ga dangaren su koya har da ma masallatai yanzu an fara kaiwa wannan matakin saboda mi al'umma sun kaurace ma wannan alkur'ani to anan Allah ba bayanin falalar shi ba yake balle a ta a'a kawai bayanin da Allah yake shine musulmi ku bi wahayin da Allah ya muku wahayin da Allah ya muku nan ne kadai shiriyar ku take nan ne kadai ci gaban ku yake nan ne kadai daukaka ku da izza ku take amma ha in kuka saki wannan alkur'ani to babu shakka musulmi za ku lakanta babu shakka ba ku samu wani wuri da za ku zuwa ku labe maimakon Allah subhanahu ta'ala ya saukar da hukuma ko kamun shi dole sai ya sauka akan mi akan al'umma wanda suka kaurace ma wannan alkur'ani kamar da wani wuri Allah subhanahu wataala yake ba labarin sallam yake cewa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alquran mahjura al'umma sun mi sun kaurace ma wannan alkur'ani ba magana aiki ake da shi ba da yawan ma ba su san shi ba balle su yi aiki da shi to sannan in ka san shi hallau ba kai aiki da shi ba shi ma wani halaka ne kai ya kai yanzu muna karatu alkur'ani ba ban ma san me ake cewa ba ko kiyamul lailin nan da ake zuwa ha mala ai dai wasu kawai kamar da annabi ce wasu suna tashi kiyamul laili ne ba su da sakamakon komai sai tsaiwai a to shi ana karanta qur'anin kamar ana biya makawuri fikihu ne kamar ana sheka majaki shayi haka ne yake yi bai bai ma san dum yake ina ake shiga ina ake hita oho ko ba haka ba shi yasa in sama saman na ake yi malami yana so sai ta dambalo shi ba wanda ya sai ce to jahilai sun yawa wallahi wasu suna ɗauka alƙur'anin kwalliya ne ba su san ina ake ba to wai yanzu mutanen da sai ya baka kabudo mai inda ake ya an ketare a ya sa an ketare ta koko sauƙi-sauƙi an zo wajen sabbi daga sabbi abin da ya ƙasa ko amma to nan ne wasu suke dan jin karatun ba su san me ake cewa ba kamar yadda yake ya saba matsarin magabata shine karatu ba tare da sanin ma'anar karatu ba a musulunci ana son in kana karatu to ya zama ka san ma'anar shi kamar yadda tabi'ai suka ce malumman su Usman suna karantar da su alkur'ani kamar misali aya goma suka ce sai an har da ce sai an san ma'anar sai an yi aiki sai a kara domin yanzu ba a harzace ba balle a san ma'anai balle a sa a yi aiki ko ba haka ba zu ka zo ka ga wannan sabkar da ake sama yara ta ciwa-ciwa kawai dai ana son uwan yara su ba da kuɗi ko kuma ana son a ɗaga makaranta a ce ita ma makarantar ta yi sabka abin yanzu hawa ya kai an wuce yayin sabka guda a shekara yanzu akwai makarantun da sabka bibi suke yi wallahi sai a ɗauki shahin da za a ba yaro ya karanta a kusan wata ɗaya ko biyu ana ba shi je ilim da wannan shahin dan ya zo kawai gaban mutane malamin ya san ƙarya ce yaron bai iya ba ko ba haka nan bane ba amma zai tura shi cikin yan sankai dan dai a ba da kuɗin da ake bada na sabka ko dan dai a ce makarantar ta sauke ɗalibai kaza duka yaran nan da ake cewa sun sauke da za a laya masu wallahi za ka sha mamaki wallahi wani shi ko daga alhamdu zuwa alamsar kai fa bai iya karantawa wallahi na ga inda aka yi sabkai cikin yan sabkan wallahi akwai wanda wadda ta kasa karanta daga alhamdu zuwa alamtar kaifa wallahi kuma an shiɗe ta a magana gaskiya duk abin ya koma ciwa-ciwa ko ba haka nan bane ba shi yasa ake cewa ita wannan waliman ma ta sabka zamanin asalan ba a san da ita ba zamanin sahabbai ba a san da ita ba kawai wani abu ne da yanzu da ya shigo ake san a neman suna da shi ake san kaza ake san kaza kai ba ka sauka ba yau in mun sauka sauka sai mi ka iya karatu ka je kai aiki da karatu kai ba shikenan ba in kuma ka kai inda zaka koya kai ma ka nemo wasu ka koya musu shikenan ba kawai amma yanzu dan dai a bada shahada ta ƙarya a ce wane ya sabka ka zaunar da shi wa kai tsakaninka da Allah ka sabka wallahi da kanshi ya san bai sabka ba kuma ku tara yan sabkan ne in gidanku akwai wanda aka yi ma ka je ka tambaye shi zaka sha mamaki bumce ba babu wanda kuma suka yi sabkai akwai wanda sun cancanci sabka sun karanta alkur'ani sun lunda sun linda qur'ani ya zamana amma wallahi da dama sabkar ta wannan ce ake wallahi ta ciwa-ciwa ce yasa malumai ku ji tsoron Allah in kuna iyawa ku tusa ma yara kawai su yi karatu don Allah kai ƙur'ani da kake kananta ba da mutane su san kasan ka bane ba ko kawai kana yi ne tsakaninka da Allah ka je ka yi ta yi kawai sannan uwaye kuma su ji tsoron Allah su san wani irin makarantu ne ya kamata su kai ɗiyansu tunda dai abin yanzu ya zama na kawai lalibai ne ake ta yi canki-canki ne na malam idris a can kacen ne a can kacen a amma suwa ne suke koyi karatu bil haƙƙi karatu da gaskiya wanda kuma suke da manuwa na cewa yaran nan ana son su ma su tashi ne su zama na wasu girkakku a cikin al'umma amma ba manuwa ba a zo a tara mutane a ce an yi sauka kai ka kalla wurin sauka dala akwai tsarin addini na wurin magana ta gaskiya ha wai duka 'yan sabkan nan musamman mata sai sun rabka kwalliya saboda shegantaka wasu har sai sun yi fantar ga huska wannan makeup da suke ba fantar bane ba ga huska sannan a zo a tara maza duk suna kallon wa'annan ko ba haka ba da Allah Allah ya ce mace ta bayyana to wurin sauka alqur'ani banda abubuwa da ake irin na hotuna da bidika da sauransu a ce to ita ma sabka ba a barta ba mu yi gaba to musulmi ku koyi alkur'ani sannan ku rike alkur'ani gangan yasa annan muhammad sallam yake cewa na bar wasu abubuwa guda biyu a cikin ku annan muhammad sallam yake cewa ba za ku bace ba har abada har in kuka rike su sai ce mi yace kitabullahi wa sunnati shine alkur'ani menene riko da alkur'ani shine koyan shi da aiki da shi menene sanin sunna koyanta da kuma aiki da ita ba wai kai ka ce ahalus sunna bane ba a gaba ka koyi da sunna a kai kawai dan ciwaciwa ne ba ahalus sunna bane ba kamar da yanzu su suka yi yawa dan ciwaciwa ba ahalus sunna ba yanzu in ka komo hatta wannan kiyamul layl da muke dan Allah nawa ne daga cikin ahalus sunna yanzu suke koyi da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kiyamul layl wallahi babu yawa sai ɗan kaɗan sannan ka tambayi yanzu kun ga hata wannan kiyamul layl da ake yi yanzu ya komo ba magana sabka ɗaya ba ake yanzu sabka biyu ake kun gane dama ai can ba sabkan ba ake yi daga baya ne wasu masallatai suka fara tsarin sabka kun gane to duk sai gari ya dauka to yanzu akwai masallatai da program in tsarin sabka bibi ke da ku to shi ma haka za a bi yanzu sai ya kai abin har ya zama na ma'ana yi ne ba dan Allah ba ko ba dan neman yarda Allah ba ka je ka ga kiyamul layl magabata ka zo ka ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce in ya miƙe rako in biyun farko ko hudu zaka ga in ya ja doguwar sura to in ya zo wanda zai yi sakamakon wannan biyu din to annabi sallallahu yana sassauta su ba su kai tsawon wa'ancan ko ba haka ba in ya zo ya ƙara biyu bayansu yana sassanta wannan biyu ba su kai wa'ancan na harko ba kuma ba su kai na tsakiya ba a haka haka yake yana ragewa yana ragewa yana ragewa yana ragewa domin ha yanzu mun ƙaƙa ba mu kanmu cewa sai an izihi kaza kullum shi yasa kaga muna ta muna ta kai da yanzu ina tasirin kiyamun lailinta tare da mu sai ‘yan kaɗan daga cikinmu, wanda ibada ce wadda ake son mutum ya nutsu neman yarda Allah kaɗai za a sawa ciki. Hatta su masu ba da sallah yanzu abin ya zama da ciwa-ciwa, ko ba haka ba sai ka samu mutum yana ba da sallah masallaci uku can ‘yar kaza nan ‘yar kaza nan ‘yar kaza nan ‘yar kaza. Shi yanzu ya ma zama da damarsu ba hada musu ba ce Allah ya amsa ko bai amsa ba. Sannan ga wata fituna ta gaba ka ga an zo ana sallah ta ƙiyamun laili za ka ga an samu malamin kamera ana ɗaukar dala menene matsala cikin ɗaukar karatunka a zo a yaɗa shi a wani ma malami shi ke bada za ka ga daga an sa kamera ya ƙara konsantare da kyau ko ba haka nan bane ba yana makajil huruf yana duk inda ya kamata a hiddo ana yi sannan an riƙe ƙiyamun laila an ce kullum ga 'yar in harawa ga 'yar yin idawa alhali annan muhammad salam wani lokaci yana ƙiyamun laila harkon lokaci wani lokaci yana ƙiyamun laila kamar tsakiyar dare wani lokaci ana yin ƙiyamun laila har ƙarshen dare mu kuma yanzu an ce ƙiyamun lailin kullum za a farawa 'yar kaza ne a ida 'yar kaza kuma an ce kullum sai an yi adadin raka'a kaza kullum sai an iziki kaza dala ina ka samu wannan balle zamani ne wanda muke ciki da al'umma sun shiga cikin sharabobi da dama wasu sun shiga cikin sallar tunaninsu bai cikin sallai sannan wani kuma bai da lahiya amma yanzu wata rana sai a ja wata rana sai a takaita haka ne ko ba haka nan bane ba to amma in ka komo kiyamul lailin ita ma da daman mu wallahi ba koyi muke da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka dauki salatu tarawih nan Muhammad Nasuddin Albani ko kuma ki littafi qiyamul Ramadan kaga yadda annan Muhammad sallallahu alaihi karantar da al'umma wannan sallah ta qiyamul layli za ka ce to lallai Allah ya karba muna shi ne kawai Allah ya karba muna to shi tun har ko mai baku sallah ya bada ya bada ana an kafa mai kamera yana karatu ha kaga yana jan ku yana ja wasu ma za ka gani wasu abubuwan dai gaskiya ce amma mara daɗi kai da kanka ho limami yanzu abinda ake so kai yanzu kai ne ja gaba abin harko da ake so ka sama kanka neman yarda Allah sannan ka tana amana al'umma da suke bayanka to kai ka mance da su an sama kamera gabanka kawai jan su karatu kawai kake yi haka ne ko ba haka nan bane ba yanzu na ji an ce sabon wanda hatta tarawihin shi ma an fara kawa kamera zuwa gaba sai ya kai ana ɗauka sallah azhar da la'asar da ba a ɗauka azhar da la'asar ba to ai su ba a bayyana karatu ko ko ka taba gani an kawo kamera za a sallah azhar to mi za a dauka amma nan karatun ne ake so a dauka to Allah shirye da mu idan uwa mu yi kokari mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yi aiki da umarnin da Allah ya mana na alqur'ani shi yasa kaji Allah ya ce ma sallam ya ayyuhal muzammil ko قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا kaga zaka iya kiyamul lailin ka farkon dare ha yanzu wannan sallar ta kiyamul lail da wasu masallatai suka ce obligatoire ne kullun sai sun fara 0r ko inar a ida zuwa katarar ko katar wani abu kai da kanka ka san ma'aikaci bai iya wannan sallah dan kasuwa na kirki bai iya yin wannan sallah bince ba wani banza ne wancan abinda nake ni shine wanda yake hita shago kullun wani irin wani irin ido ne gare shi zai zauwa tun ya fara kiyama lalitin zero yar har sai da ya sahur ya kwanta sannan satar ko wutar ya tashi ta kasuwa yayi mi aha zai yi to uwa uba ma'aikaci zai yi to amma ku yi koyi da manzan Allah mana wata rana ku yi harkon dare wata rana ku yi tsakiyar dare wata rana ku yi ƙarshen dare wata rana ku yi raka uku wata rana bakwai wata rana biyar wata rana tara wata rana sha ɗaya haka ne ko ba haka ba wata rana a ja dogayen surori wata rana a takaita wata rana a ja ƙanana wannan shine shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba shiriya annabi bace ba kullun a ja sallah kwarai da gaske annabi ce kai in ka so ma wannan kiyamul layl kai da raka ɗaya tak kuma ta yi shine mana ha raka ɗaya in ka so kuma kai da aya ɗaya to kuma wallahi in ka dace da dalilatul qadari ka samu kai ma tunda ba uban wani ke raba ba balle ce banda kai a'a to ko ba haka wallahi da ana sassautawa kuma da ana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'umma za su yi ibadan nan ne cikin jin dadin rai yanzu kawai wata rana ana fara kiyamul lail na a fara da raka uku mutane sun kwaso iska sun zo a ɗan ja raka'an nan ta farko a ɗan ja su ce kai mala anya in muka ci gaba da sallah na haka mun iyako a raka'a ta biyu ya rage raka'a ta uku sai ya ja musu kamar qul huwallahu ahad sai ce an sallame sai gobe sai sai ce a a da Allah gobe ba ku ga yato an su koko to amma wallahi da daman muna wannan sallar ta kiyamul layl ba cikin jin dadi ba na bauta Allah annan Muhammad sallam cewa fa inna li kulli abidin shira kowane bawa yana da karsashi na bauta Allah to ba a so ka bauta ma Allah ka wuce wannan karsashin naka kai ibada iya inda kake jin dadin ta Allah ya samu cika da imani sannan a gulguje mutane da dama suna tambaya wai daga cire lamarin itikafi nace lamarin itikafi yana nan kamar yadda ka san shi shine ba itikafi sai masallatai nan guda uku kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la takafa illa fi masajid salasa ba itikafi sai masallaci uku kaji aka ce ba ai ba ai sai masallaci uku marada akwai masallacin ne Niger akwai shi ko Afirka akwai shi wani masallaci manzo Allah sai ya ce wannan masallatai guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin baitul wannan a masjid al-aqsa wannan masallatayen guda uku kada ake itikafi shine hadisi yazo aka yace ba ai kaje ka saurari tattaunawa da wani babban malama hadisi yayi Mala Ibrahim Jibril Allah ji kanshi kan wani malami da yace ai ga Allah yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi sai yace wannan fil wannan alifu da lamun da suka zo da Allah yace fil masajidi ya nuna wasu masallatayya ne sanannu ba dukkan masallatayya ba muna fahimta ko in ka dauki yamu Ramadan na Mala Albani zaka ji ya kawo ce da can akwai magana ta Abubakar ko in ka dauka hatta Bukhari zaka ga abin da suke nuna babu wanda yake magana kan ayi itikafi kowane masallaci hatta irin wannan ƙananan masallatayyan duka ya halitta ayi itikafi da su ita ana nan sai Aisha tace a'a ana yi itikafi ne a masjidil jami a masallaci na Juma'a sai muka sabki wannan sai muka ce so itikafi a masallaci na Juma'a yace ko da aka ci gaba sai muka hadu da hadisi tankadadde gyararre daga bakin manzon Allah hadisin Huzaifa ya ce ba itikafi sai masallaci uku ya ce sai muka tsaya nan saboda an ce da ukulla qaulin inna qauli muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai waci da magana kowa ka kama ta manzon Allah yasa har kullum muna nan inda ka san mu itikafi a cikin wannan masallatayyan ba daidai bane ba wanda zai ce ma a ana magana wanda ya falala ne to can Allah raka take gona in ma su ne suka yi falala bar mu mi wanda ya falala to kai dan mi zaka wanda bai da falalai ba shi ke dan ba tunda dai abin ya zama na business ne Allah shiryar da mu abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya je mana kasancewa cewa yau ne rana na ƙarshe kenan za mu iya buɗe tambaya ɗaya ko biyu sai kuma mai rabon ganin baɗi ya gani insha Allah in ma ka yi ne shiga itikafi to ka wasa daga an ce mai dalili ka ce ga hadisi ai shi yasa a bara ne ko ba lokacin muka ce kai duk ma wanda ya shiga itikafi Nijar a mai wa'azi a ce tuba ce ni lai ba ya saba wani manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koko babu tambayar na'am a duniya a wannan kuma ai ba magana ko ina hatta wajen itikafin da wajen kiyama lele zaka ga menene ake hasai zaka ga ma wasu mata in suka hito da gidansu akwai wanda aka kama ina jibare ko ba rocan da dare samari suke zuwa suna ɗaukata da su don ta shiga itikafi to kai daman baki aka ma za ka sake da min itikafi wallahi cikin gida za ke shi a to in kuma kin yi bari bari mu tayi tare ni kuma ba ni ita kafi su wancan masallatayen guda uku da haka bari mu tara kuɗi sai mu tayi ta ba shikenan ba Allah bai tsora mare sai abin da take iyawa eh Allah ya shirye da mu sannan mai ne ita kafi ya nemi kuɗi ya je Makka ko Madina ko kuma ya je Palestine ai ta ne masu la'aksa in yake amma dai kai ka tahi ka tahi can wurin malam ga ana ana ruwan ba ma mai ga inda in ka je hankalin ka kwance amma in can ke kusa da kai ko can kake da halin zuwa ai sai ka tahi ina ji babu tambaya ko saboda ya zama na yau ne rana na ƙarshe sai aka ce bari a buɗe a ƙarshen karatuttuka muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zaman da muka yi tun farko har ƙarshe zama ne wanda muka yi don neman yarda shi sannan muna roƙon shi kuma ya karɓa muna muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala duk alkhairai da ya tanadi gabayin shi wanda suka zamna suka karanta alkur'ani suka saurari bayanai na alkur'ani ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da su baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka sa babu ɗan wuta nan cikin mu gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka ka sa muna daga cikin bayinka wanda suke intattu wanda suka dace da wannan wata mai albarka ya Allah wannan kwanukan guda goma muna roƙo ya Allah ka nuna mana su ya Allah ka nuna mana su muna masu imani kuma ya Allah muna roƙonka ka hore muna ka ba mu dama na mu tashi mu bauta ma gwalgwadon iko gwalgwadon yadda kake so kuma ka yarda ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da mima bid'a da kuma shirka a cikin wannan kwanuke da ma sauran kwanuke baki daya Allah muna roƙonka azumin mukan da muka yi na watan wannan watan na Ramadan da ma watannin baya Allah muna roƙonka ka karba muna shekaru masu zawa ya Allah inda mu su ma muna roƙonka ka ba mu iko mu dan kai ka karba muna laifikan mu kuma da kurakuran mu Allah muna roƙonka ka gafarta muna saboda babu mai gafara zunubai in ba kai ba ya Allah muna roƙonka arzikin ka duniya da lahira ya Allah kai ne kadai mai arziki kuma ba mai azurtawa in ba kai ba ya Allah muna roƙonka ka muna arziki duniya da lahira ya Allah ka muna arziki duniya da lahira ya Allah ka muna arziki duniya da lahira ya Allah ka yi mana arziki duniya da lahira zai wani tambihi kaɗan arziki ba kuɗi ba ne kaɗai arziki muna fahimta ko yasa in ka tashi roƙo Allah kaka roƙe shi kuɗi roƙa shi arziki muna fahimta ya Allah muna roƙonka ka azurta mu duniya da lahira ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira ya Allah duk wani cuta ko wani jarrabawa ko wani mugun talauci da zai zauwa ya Allah ya shagaltar da mu daga yi ma bauta ko daga yi ma da Allah muna roƙonka ka muna tsari daga su ya Allah muna roƙonka ka ƙara muna lahiya da zaman lahiya ya Allah muna roƙonka ka ba mu lahiya na jiki da na aljihu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka yi gafara ga uwayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulmi baki daya wasun su ba da sun samu dama amma bana babu su ko wasansu sun samu dama ba rarraki da suka wuce to Allah muna roƙonka ibadodin da suka yi ka karba daga gare su ya Allah laifikan su kuma da kurakuran su Allah ka yahe musu ya Allah muna roƙonka ka zamnar da ƙasar Niger lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki daya a ƙarshe kan mu manta da ƴan uwanmu ko kuma uwayenmu ko kuma ƙanninmu ko kuma yannunmu su ne sojawa ina ce sojawa duka iko gaba ɗaya wanda suke sun sadaukar da rayuwarsu sun sadaukar da jin daɗinsu kai kana tare da matanka da ɗiyanka ka je wurin aikinka ka je wurin kasuwarka ka je kaza su kuma lokacin nan suna can wajen daga suna can wajen tsaron ƙasa duk ruwa da iska da rana da ƙura kai yanzu nan kana neman inda za ka laɓewa amma su suna can cikin ranan nan kuma ba komi ba suke sai dai ku ku zamna lahiya kaga wannan sun cancanci barin ƙasa su cikin addu'o'inmu masu tsada ko ba haka ba to muna roƙo Allah subhanahu wata'ala duk alkhairai da yake rabawa Allah ya ba su muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsare musu mutuncin su sannan ya tsare musu matan su kuma da ɗiyan su har su kai su dawo Allah muna roƙonka wanda ka kaddari mutuwa a cikin su Allah ka yi musu rahama ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah muna roƙonka kuma ka shiryar da mu da su baki ɗaya sannan kuma ƙarin gargaɗi zuwa gare su ka sani wallahi ba soja ba kake ko kai ne bindiga in ka mutu kana ma Allah shirka jahannama kalibi ne biya abada wallahi ba so komi kake kuma in dai kana sakaci da sallah ko kana wasa da sallah akan lokaci ka sani fa duka wannan addu'o'in kai ba su ma samun ka saboda mu addu'o'in muna yi ma ƴan uwanmu ne musulmai muna fahimta ko shi yasa kaga ko gafara sai a ce Allah ka ji kayin musulmai daga cikin su to mai bibiyar bokaye da yan bori bai daga cikin musulmai muna fahimta ko sannan mutuwa mun yi imani za mu mutu su ma za su mutu ko saboda haka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala yi mana kyakkyawan ƙarshe baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai ni a sha wannan na ɗauko don mai wani bayani kan sallah da ita kafi ma ni na mance da ita. Subhanallah.